أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine zama na takwas a cikin jerin wannan karatu na wannan littafi an-nazmul habir kamar yadda Allah ba mu iko muka faro a baya mun ji ma'anan mutashabihat da muhkamat galibin ayoyin alkur'ani muhkamat ne sai wani bangare kuma mutashabihat mutashabihat din mun ji cewa sun kasu kashi biyu akwai ayoyin da suka kama da juna su ne mutashabihat al-lafziyya akwai kuma ayoyin da ba a san hakikanin ma'anansu ba ko yanayinsu ba ko kaifiya ba su ne mutashabihatul qur'an wanda mafi yawancin ayoyin da ke magana akan siffofin ubangiji Allah suna daga cikin mutashabihat al-ma'nawiyya malam ya yayi mana bayani yanzu kuma insha Allah ta'ala matashin karatunmu zai zama ijazul qur'anil karim watan ijazi na alkur'ani shi alkur'ani littafi ne wanda ke gagar koyo gagar misali gagar badau ya gagar kowa ba wanda ya iya kawo kwatankwacinsa ballantana ma a kawo wani abu din wanda zai kama zai kusan kama da shi ma to shi ne malam zai mana bayani akan cewa alkur'ani shi kitab ne mu'jiz littafi ne wanda yake ya gagar kowa malam ya ci gaba da cewa a baiti na 150 umbika ma za kila fil ijazi fi jumlatil qur'ani bil ijazi umbika zan baka labari zan baka bayani ma za kila fil ijazi ma musuliya ce ko ma za kila idan ka tafi akan a idan ka tafi akan ma za kila shine musul musulin idan a zan baka bayani akan abin da aka ce akan ijazul qur'an fi jumlatul qur'ani dangane da jumlan alqur'ani ga baki ɗinsa bil ijazi wannan bayani kuma zan yi maka ne a takaice ma'ana ga bayani na a takaice kan abin da malamai suka ce dangane da ma'anar ijaz tanawwa'at aqwaluhum fi awjihi ijazihi wal haqqu lil mustanbihi to tanawwa'at aqwaluhum maganganun malamai tanawwa'antu fi aujihi kan ijaz na Kur'ani. wai shin ijazin alqur'ani din nan shin ya bayyanantu ne ta wadansu hanyoyi to shine malam yace tanawwa da aka waluhum fi aujihi zantutukan malamai tanawwa'antu akan aujuhu na ijazul qur'an fi aujihi ijazihi wal haqqu lil mustanbihi amma zance mafi gaskiya mustamlil mustanbihi ga me neman bayani watan ga mai nema a masa bayanin annal qur'ana mu'jizun bi kullihi bi lafzihi wa shar'ihi wa ilmihi shi annal qur'ana annal qur'ana da nakalu kamar da kiran ibnu kathir ta zuko shi alqur'ani gabaki ɗayan sa mu'jizun bi kullihi duka gabaki ɗayan sa mu'jiza ne tun daga farkon sa har karkin sa mu'jiza ne bi lafzihi da lafazin sa wa shar'ihi da kuma shari'ansa ko wa shir'ihi duk yayi da shari'arsa wa ilmihi da kuma ilminsa dukkan lafazan alkur'ani mu'jiza ne dukkan hukunce-hukuncen shari'a da ke cin alkur'ani mu'jiza ne hakanan ma ilmoma da ke cin alkur'ani dukansu mu'jiza ne saboda haka babu wani abin da za ka ce gashi wai ba mu'jiza ba tunda har yau ba a taba kawo irin wani abu nasa ba ku dubi yanda Allah subhanahu ta'ala a matakai daban-daban ya nemi aljannu da mutane su kawo misalin alkur'anin kamar yadda suke karyatawa cewa alkur'ani bokanci ne wasu ce ai ba da ka Allah bane wasu ce tatsinin babannin su ne na farko Allah ya kalubalanci duniya da cewa su kawo alkur'ani kwatankwacin alkur'ani din kuma ya nuna cewa ma ba ma za a iya kawowa ba kulla ish da ilil jama'atul insu wal jinnu ka ce musu wallahi da aljannu da mutane za su hadu ala an yatu bi mithli hadha alquran wa dinsu zuwa kutankucin qur'anin nan la yatuna bi mithlihi ba za su iya zuwa kutankucin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zakira ko da wadansu sun kasance mataimaka ne ga wasu sashi sannan kuma Allah ya nema su kawo ayoyi goma qul fa'tu bi ashrin bi ashiri suwarin mithlihi muftariyatin ka faɗa musu zo ayoyi guda goma surori guda goma kwatankwacin alkur'ani din amma kirkirarru da sharadi kuma zunto sun kunshi fasaha da hikima da balaga da duk irin abubuwan da alkur'ani ya kunsa su ma zanto sun kunsa irin shi ba ya zo da sururun banza da wafi ba wani guri kuma Allah ce su kawo sura ma guda ɗaya kawai fa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura kwatankwacin sa to a takaice dai babu wanda ya kasu babu wanda ya iya kawowa ballantana ma ya tabuka wani abu wa ta'jazul uqulu an mith an mithlihi an mithalihi wa suratul wal ashri min maqalihi wata jazul ukulu sannan dukkan hankula da kwakwale da fahimtar mai fahimta da zurfin tunanin mai tunani duka sun gaza wajen kawo kutankucin alkur'ani a misalihi ga sun gaza wajen kawo misalin alkur'ani babu wani wanda yake kawo iya wani abu na alkur'ani wasu ratin hakanan kuma yadda allah ya kalubalanci mutane da aljanu ga baki su kawo sura wal ashiri da kuma surori guda goma min makalihi yana daga cikin lafazin da Allah ya kalubalanci duniya da su kamar yadda muka bayani wani guri Allah ya ce su kawo kutankucin alkur'ani ga baki da wani guri kuma ka ce su kawo surori guda goma kutankucinsa wani guri kuma ka ce a su kawo sura ma guda ɗaya Allah ka samu dace waɗannan su ne baitutuka da malam ya kawo kan ijazul qur'an ko amsalul qur'an idan ka ce amsalul qur'an su ne misalai waɗanda Allah sun ta'ala kan kafa hujja da su a cikin alkur'ani ko dai shiryatar ko ya ɓata da'awan mai da'awa ko makamancin wannan su ne amsalul qur'an lafazin amsal jam'i ne na masal misalai wani lokaci a kawo misalin ƙarara wani lokaci a kawo misalin cikin karin magana wani lokaci kwatan yanayi kamar na karin magana wani lokaci kuma a ƙunsa maka misalin a kunsa cikin magana malin yake cewa dangane da ta'arifin al-masal kalmar masal misa amsal jam'i ne na al-masal kakan ce al-masalu ko al-mithlu ko al-masil dukan da yana da ma'anan ashabahu ko ashibuhu ko ashabi kamanceceniya idan ka ce wa fulan kaman ka ce umar mithlu umar mithlu garba kaga kana nuna shibuhu kenan ko yayi kama da shi da ibn qayyim wajen ta'rifin amsalul qur'ani ke cewa tashbihu shay'in bi shay'in fi hukmihi a kamanta wani abu da wani abu wajen hukuncinsa wata garibul ma'akul da kuma kusantar da abin da za a iya fahimtar saminul mahsus na abin da za a iya gani a kusanto maka da wani abin da za ka iya ganin shi ta hanyar kwakwalwarka ka iya kallonsa ka wa'azantu ko ka ɗauki izina ko kuma ka shiryatu ko kuma ka gane mahimmanci da matsayin Allah subhanahu wata'ala au ahadal mahsusin mahsusaini min al-akhar ko kuma a kamanta maka wani abu da wani abu wanda zaka iya ganin su wa atibari ahadihima bil akhar da kuma kula da wani ta hanyar wani wannan shine ma'anan al-amsal to shi ne malam yake cewa tashbihu shay'in billadhi fi hukmi shine kamanta wani abu da wani abu wanda ke da hukuncinsa fahwal mithalu wannan ana ce masa al mithal wato shine ma'anan mithal waltanal min ilmihi waltanal to yanzu ka samu wani abu min ilmihi na ilmin amsal qur'an din nan wa thallith al anwa' lil amsali wa haka ha mazkuratun kattali inda za ka yi tambaya wai ila kam nau'in tanqasimu hadhihi al-amsal al-Qur'an shine malam sai ce wa thallith al-anwa' ka nau'anta nau'o'i guda uku lil amsali na wadannan amsal din ma'ana amsal al-Qur'an nau'i uku ne wa haka ha ka ga sanin karke su mazkuratan halin zantun su abin ambato kattali kamar yadda yake zuwa ma'ana ga sanan guda uku ne ga sanan karke su zai kama maka su kamar da za su zo daidai daidai fal'awwalul amsali bit tasrihi lil madhi wat tadhkiri wat tajrihi fal'awwalu na farko watan nau'i na farko daga cikin amsalul qur'an al amsal bit tasrihi akwai lokacin da za a kama maka misalin wani abu qarara lil madhi ko dai ayabe shi Allah zai kawo maka misalin rayuwar wani ko rayuwar wasu falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunusa lamma amanu kashafna anhum azabul khizy fil hayatid dunya wa mata'anahum ila hin to kaga nan Allah subhanahu ta'ala yana yaban su ne saboda yanda suka yi imani kun bancin da ko wani lokaci kuma za a kama maka misalin waɗansu mutane sai a kushe maka su fa'aradu fa'arsanna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aflin wa shay'in min sadrin qalilin Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ila al kafur ko kufur wata kira na'am إيه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان kaga wadannan ana yaban su ne ji ana jinjina musu a afwan fa kafarat bi ni'millahi ko eh a farkon al'amari da sun zama salihai amma daga ba kuma sun suka kafirce ma ni'mar Allah sun ta'ala to wani lokaci za ga Allah ya kawo wannan misali domin mene domin ya yabi wasu daga cikin bayinsa watazkiri wani lokaci kuma zai kawo maka wani misali don ya tunatar da kai kama matsalihun kama matsalin da zai sauka da naran falon ma a za'at ma haulahu zahaba allahu bi nurihim wata da kawo fi zulmatu la yusirun sun mun bukum na umin famu la yarjun aw ka sayyibin min as-sama'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut to kaga waɗannan misalai ne Allah ke kawo domin mene tunatarwa domin shiritarwa wata jirihi wani lokaci kuma za a kawo maka misali domin a kushe wani saboda irin abin da Allah saboda irin abin da ya aikata ka gani kama saboda irin abin da ya aikata na munanci kamar misali ayoyin da ke magana akan waɗanda suka fandare ma ubangiji kamar su fir'auna kamar su hamana kamar kafirai kamar mushrikai da makamancin wannan wani lokaci kuma za a kawo a nuna maka gajiyawan wanda da wanda ke aiki da wanda ya irin wannan aikin da wanda ake roƙonsa watan da mai roƙo da mai wanda ake roƙo dukansu gajiyayyu ne wallazi ne kafaru amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an fa wajada Allah indahu fawfahu hisaba to ka gani gashi a nuna maka da wannan da suke da'ufar talibul matlub da kafiran da wanda kafiran suke roƙon su ba za su iya mallaka musu kawai ba dukkan su gaje yuni to na'am eh illal ladina innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ka gani da'ufar talibul matlub na? eh wanne kenan wanne kenan zaufar talibar matulub wanne kenan duk yana tabin nan a nuna dukansu da ifai ne ba sosai kuwa ai kaga makarshen ta ce zaufar talibar matulub sosai kwa duka akwai tajirihin akwai tazifin duka sun mallati ya da'una habil kamina sannan kuma wannan suna al'amsalin musarraha inda za ka an kawo misalin ƙarar gashi nan kana gani da lafazin misal ko kuma kafin tashbe sun mallati ya da'una habil kamina sannan kuma sai al'amsalul kamina al'amsal al-kamina ku duba in aka ce kamin wani abin da yake kunshi cikin wani abu to al'amsal din ba za a kawo maka su ba za a kawo maka wani nau'in misal din ba za a kawo maka shi karar gashi da kake gani ba a za a kunsa maka ma'anansa ne cikin magana sun mallati da una habil kamina sannan sai nau'i na biyu shine al'amsalul kamina wahayin lati tuhiyin nufusa ita ce wacce take shiritar da zukata al'amina masu imani tuhuyi ba inam wahayar lati tuhuyin nufus al'amina su ne waɗanda suke rayar da zukata masu imani kaga wannan nau'i kan misalin faɗin allah madaukin sarki wallazi ne idan an faku lam yusrifu wa lam yaqturu ka gani nan kaga ana zaburantar da kai ne da ka misaltu da bayin allah kaman waɗanda idan za su ciyar ba sa yin ƙoro ba sa yin israfi ba sa wuce gona da ini kaga nan ba a kawo maka shi ta hanyar kamatsalin lazina yin fi kuna ko kamatsalin lazina idan an faƙo lamin su rifu ba ko sai aka maka magana kawai kama ana baka labari ne to wannan misal ne kamin mun fahimci wannan ko fadwala na rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika fafalu ma tumarun aga hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ma'ana kyautata ba shi da wani sakamako sai kyautatawa ka gani kamar misali idan ka yi kaza to zan baka kaza mai kyau domin ai hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kaman kaza al jaza'u min jinsil amal ko to kamar haka ne الوالد نبايت من Mm.
أبوه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترفوا eh cewa daidai da sayan magana da laraba da suke cewa khairun umuri awsatuha
eh sosai kuwa ai dama yana na cikin litikani in ka duba cikin litikani za ka ga akwai wadansu tambayoyi da aka yi ta yi a game da ba hal ta jiri fil qur'an khairul umuri awsataha shine sosai gashi ma wannan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika sauri guda uku ne kamar yadda muka saka wannan mm da shi wannan shi na baka lafarin wala mm da kuma lam misriku wala yakun eh kuma suratul isra'il ne yake cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha sosai kwa wata game da zalika sabila ai malam ai wato kun ga wannan ya zama mana shimfida ya waje baka zanto kana da al-itikan da al-burhan kun gani dirasatu fil qur'an manahilul irfan da duka waɗannan manyan manyan manahil ka ce ta ko eh mujalladi biyu a zaka zaka- zaka ci riba sosai
kamar suna wani imani kamar eh tunda yanzu suna da kasan matsalan ba ya samu littafai ba ne matsalan wani lokaci wa za ka karanta ne gurin shi to ka gani farkon ma karatu na kan a kan itikan din a kan itikan ne muka fara karatu sosai ko jan ulumul qur'an fa Allah ka sa mu dace wa thalithul amsal wahyal mursala من غير تصريح باللفظ أو صلة وثالث النوع نؤكن جدنا الأمثال القرآن آه الأمثال المرسلة kun gane ko su ne misalin da misali ne aka maka cikin magana kai tsaye kawai ba tare da an kawo wani abin da ke nuna maka misali ake kawo maka ba wahayar mursala su ne al'amsalin mursala min gairi tasirihin ba tare da fitar da bayani ƙarara ba bilafir da bayan da lafazin da ke nuna misali ba ausila ko kuma wata alaƙa da ke nuna cewa ana kama ka misali ne ba wani ne sai ka kira shi ka ce ya zo sai ce me za ka yi min sai ka ce kai ne ka zo ai ka kasan ba haka nan ba za zan kira ka ba shikenan kai kai ya zo fa sai ki shikenan sai san ga wani yaro zai wuce sai ka ce kai zo nan yana zuwa sai ka cire kudi miliyan ɗaya ka bashi sai shi kuma daga gida daga farko sai ya zo ce a to ni magani ni magani sai ka ce a qudiya al-amru alladhi fihi tasaftiyan wa qudiya al-amru wasdawat alal judiyyi ka gani kun gani ko nan ai kana son ka nuna masa tun da ka ƙi zuwa kamar yadda wancan da ya zo ya samu abin alheri kai ma da a ce farko ka zo haka kai ma za ka samu alherin kaga to sai ba a kawo maka shi cikin misali ba kawai sai a kawo maka magana kawai kun gane ko yara ne guda biyu wani abu ya ɓace aka nema ɗaya ɗauye ɗaya ɗauka amma duka za ka bincike su ba wanda ya kawo shi kenan sai aka ce to bari a kawo a, ga abinci kowa ya zauna ya ci shi kenan ana cikin cin abincin nan daɗin abincin sai ya sa wani sai ya sa yaron da ya ɗauki abin sai yana sassanti a ina tashi nan zan tafi wajen yin canji ne ƙila zinari ce ya ɗauke in na tashi na zan tafi wajen yin canji ne yake faɗa ma abokin abokin zamansa ko kuma wani wanda ya- sai ya zo suna zaune suna cin abincin a to ya zo na ayato da kanshi saboda daɗin abinci ya ce zai tafi wajen yin canji shikenan sai kawai aka zo aka ce to ai shikenan yanzu ai tun daga wannan magana ya fito da garin shi ai al'ana hasasal haƙo gaskiya ta bayyano kai fito da kudi kawai kawo dala kawai ko alhamdulillah ka bincike sai ga dala ta fito to ga sanan akwai wannan a doktor muhammad bakar ismail ya yi musu ya yi littafi musamman kawai al'amfalin kur'aniya ina nan nasu littafin nan amma ina ganin koye yana cikin kayan gado ne kasan wata sai suka da littafai shi kenan sai zama kayan gado zan kuma duba inda na ganshi to zan fito muku da shi gunshi iyi sosai kuwa Allah ka samu dace min gairi tasrifin bilafzin ausila Allah ka samu dace ina ganin insha Allah bari mu dakata anan abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah shi mamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu iko mu gyarawa insha Allah ta'ala gobe sai mu kokarin fitowa da wuri saboda za- za mu sauka insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik